أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي لا ترد اجعلني بها في دائرة عنايتي ونبعث أن ترفعني بها إلى سماع إبليس ورعايتي وأرفق نور تعصمني بها والمنتمين إلي من جور الجاهلين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وتبيان البغاة المتربصين وشمات الأعضاء الخائنين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abin da zai amfane mu duniyanmu da kuma lahiranmu yau sha biyu ga watan rabiu sani hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da garin Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya zo daidai da ashirin da bakwai ga watan Nuwamba miladiya dubu biyu da ashirin daidai yau karatu ne na Shama'il Muhammadiyya ta Allah za mu tashi a hadisi na ɗari uku da saba'in da bakwai حديث ينا فارا وادا كمان حكا حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبان بن يزيد الأطاري الأطاري قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا أشاء من خبز ولحم إلا على ضفة قال عبد الله قال بعضهم هو كثرة الأيدي رواه الترمذي وانا حديث yana farawa daga man haka imamu turmidi yake cewa malami na mai suna abdullahi bin abdurrahman shi ne ya karantar da ni wannan karatun shi ma ya samu wannan karatun ne daga wurin malaminsa mai suna afwan shi ma ya samu afwan da Allah na ji na taba wani shafi ne kuma ya koma da ni wani wurin shi ma ya samu wannan karatu ne daga wurin malamin sa mai suna Affan bin Muslim Affan bin Muslim ya samu wannan karatun ne daga wurin malamin sa mai suna Abban bin Yazid al-Attar Abban bin Yazid al-Attar shi kuma ya samu wannan karatun daga wurin malamin sa mai suna Qatada Qatada ya samu wannan karatun daga wurin malamin sa mai suna Anas bin Malik Anas bin Malik yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama لم يجتمع عنده غداء ولا أشاء من خبز ولحم إلا على ضغم cewa lalle lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai taba cin abinci algadau abincin rana wala ashau ko ko abincin dare ya ke cewa ashau idan ka kalla bambancin sunan abincin dare da larabci da sallar isha wasali ne al ashau al isha'i kawai bambancin wasala ne kawai wannan al'asha'u abincin dare al'isha min ba da salatul isha'i ta gani ko wa min ba da salatul isha'i to shi kuma abincin dare al'asha'u to shi ne nan yake cewa lam yastami inda mu sallallahu alaihi wa sallama gada'u wala aja'u min khubzin wa lahmin illa ala babahi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai taɓa cin abincin rana ba ko ko abincin dare ba wanda wannan abincin daren ya hada da khub irin kamar berin nan da muke a ƙasa wata ne sunan shi gurasa bai taɓa cin gurasa ba tare da nama bai taɓa ci da rana ko ko da daddare ba bai taɓa ci ba sai dai in an yi ba su Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ba amma da ni da kai yanzu in muka kawo abinci gida mu muka yi wuce banan babu nama sai ga mutum yana yana ci yana dafa ba tare ko ba haka bane domin sunnan wani ko ka'idan wani ya saba kafin ya fara cin abinci sai ya ci nama tukunna ya dan wurga loma daya ko ya ake cewa yanka ɗaya tukunna ya fara dan tsonawa tukunna ko ba haka bane sannan in in ya dan yi gaba ya dan yi gaba ya ƙara ɗaukar daya ya ƙara ci in- in ya gama cin abincin tas sai dan adana ma ƙwara ɗaya ko ba haka ba sai dan wurga to ko da an yi baki sai a dan ganci haka ko dan sun je yana dan dan- dan haka haka ko ba haka ba alama ya dan ci nama nama ya makale to amma da ranar da babu wannan nama a cikin girkin nashi shi ne yake bana ba za ga yana yin yanzu abinci yana babba da rai kamar an mai mutuwa to ya san cewa rayuwa dama ba tabbas yau ka samu ne gobe Allah ya jarraba ka to ranar da Allah ya jarraba ka a cikin samun ka sai kai hakuri ranar da aka samu a ci ba mu karanta ba ko hadisan da manzo Allah kuma sallallahu alaihi wasallam yake cin abinci da dare naman kaji ma ko ba ka ba naman kaji manzo Allah ya nuna maka in daɗi ya zo a ci in an shiga wani yanayi a hakuri kana matsa ma rayuwa an gani ko illa ala zafafin sai dai in an yi baki wani malami ya ce sai daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne suna Abdullah wanda ake kira da suna Abdurrahman shehin Imam Tirmidhi ne wannan malamin Imam Tirmidhi ne yake cewa abin da ake nufi da azafaf shine yawan hannaye to me zai kawo yawan hannaye a cikin abincin gidanka baki to fassaran da wayancan malaman suka yi da shi fassarar da shi a Sheikh Abdulrahman yake yi yanzu a nan malami ma mutum da duk ɗaya ne an gani ko in mutum bai gane ba shine sai ta wahala ko an ce sai in yayi baki shi wannan malami ya ce abin da ake nufi da zama shine yawan hannaye a cikin abinci to kai gidanka da ma da ke sai matan ka ne. to an ce yanzu hannu yayi yawa a cikin abincinka na gidanka me ya faru ai an yi baki ce ko ba haka ba Allah ya ce mana a hadisi na gaba yana farawa da kaman haka malam tirmidhi yake cewa حدثنا أب- آه، حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن ابي فديك قال حدثنا ابن ابي ذئب عن مسلم بن جندب عن نوفل بن اياس الهذلي الهذلي قال كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا وكان نيم الجليس وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته ودخل فاغتسل ثم خرج وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم فلما وضعت بكى عبد الرحمن فقلت له يا م- يا أبا محمد ما يبكيك قال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وآل بيته من خبز شعير فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا رواه الترمذي wani hadisin yana farawa da kamar haka hadisi mafi ban tsoro kenan a cikin wannan babin da muke karantawa hadisin yana farawa da kamar haka imam musulmi yake cewa malami na mai suna abu bin umayy shi ne ya karantar da ni wannan karatun shi ma ya samu wannan karatun daga wurin malamin sa mai suna muhammad bin ismail Muhammad bin Ismail bin Abi Fudai shi ma ya samu wannan karatun daga wurin malaminsa mai suna Ibn Abi Zib shi ma wannan malamin Ibn Abi Zib ya samu wannan karatun daga wurin malaminsa mai suna Muslim bin Jundub Muslim bin Jundub al-Khudri mutumin Madina ne kuma alƙali ne a garin Madina an ce amintacce ne ya rasu a shekara ta 160 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manya-manyan malamai sun tsugunna a gaban shi sun yi karatu a shi ma ya samu ne da yake cewa kana abdurrahman bin auf yace wannan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake kira da suna abdurrahman bin auf wannan abdurrahman bin auf din ɗaya ne daga cikin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu bishara da gidan aljanna tun kafin mutuwarsa cewa ne to aljanna ta tabbata a kanka abinda zai ana ka shiga aljanna mutuwa ne abinda zai ana ka shiga aljanna mutuwa ne amma in dai ka mutu to aljanna ta tabbata a gare ka sannan kuma yana daga cikin wayanda ake khalifantar da su idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tafiya ko zai fita a to wannan Abdurrahman bin Auf din shi wannan bawan Allah yake yake ba mu labari yake cewa shi Abdurrahman shi ah, han- ah, Nauf bin Ili- bin Iyas al-Khudani yake cewa wannan Abdurrahman bin ah, bin Auf din nan ya kasance abokin zaman mu ne kamar da wata ce yana zama tare da mu yana zama cikin mu duk da ya fi mu wadata ya fi mu kaga shi kai tsaye ya riga an gaya masa yana da gida a aljanna ka aiko a darajar nan ba ɗaya bane ko ba haka ba sannan a matsalar kuɗi da ya fi su kuɗi shine mutumin da saboda tsabagen dukiyar da Allah subhanahu wata'ala ya yi masa duk cikin samu manzo Allah ban da kudin shi idan ya tsaya haka raƙuman shi za su ta wutowa da kaya daga shar suna wucewa suna wucewa fiye da biyar kowanne kowane raƙumi guda ɗaya ɗauke ki da kaya suna wucewa kawai yana ana kallon su ana kirgawa kawai karamin kuɗi ne wannan to shine yanzu ake magana akan shi wannan malam Abdulrahman bin Auf sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan Allah ya nuna maka cewa bayan aljanna ma za a iya baka kuɗi kuma abin da ake nema wurin ka yi imani da annabin nan naka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuɗin yana nan wurin Allah ne sai an ciyo maka in kaga Allah ya ci an ciyo maka kuɗi to akwai abin da yake kallo a kansa za a yi an sayo maka kudin kudin ya halaka ka mutane nawa ne saboda sun samu kudi suka kauce hanya ai Allah ya yawa da su yanzu zaka ga barka ga take take da ni dan adam yake farawa dan adam bai da shi faɗi tafi kawai ake yi abin da zai sa a bakin salati sai an yi dabara sai Allah subhanahu wataala ya buɗa masa sai ya zo ya fara wuce abin da ya fi karfin bakinsa in ji abin da zai ce yanzu ya wuce wannan matakin sai Allah ya ƙara buɗa masa in Allah ya ƙara buɗa masa to yanzu sai ya fara tunanin ƙaro aure yan gida siyan mota ko ba ka rayuwar ke fara ba da rayuwar da an buɗa masa ya yi wa'in abubuwan aka ƙara buɗa masa sai ya fara wasu tunane-tunane kuma ya kamata na fito takarar kansila ya kamata na fito takarar ciyaman ya kamata na fito takarar gwamna ko wani abu makamancin wayannan ko ba haka bane idan ba mai irin wayannan ra'ayin bane zai fara tunani cewa ya kamata yanzu ya nemi sarauta ka tsaya kalla sosai in dan adam kuɗi ya samu kuɗi kuɗin ya fara huda shi ka gani ko kuɗin ya fara huda shi ba wai dan ya san samu naira miliyan ɗaya miliyan biyu ba a'a kuɗin ya fara huda shi sai ga ya fara wannan tunanin ko dai ya nemi wani mukami ko ya nemi sarauta shi ne wanda wannan sarautar ba kuɗi suke kashewa ba wai masu masarauta ba da ke ba su yanzu da a ce wata masarauta za ta maka sarauta ba masarautar ba ne za ka kashe maka kuɗi kai ne za ka da kashe maka masarautar kuɗi duk wata sai ka dan tura ma da masarauta miliyan hamsin da ce da Allah ga wannan a ɗanyen abu bayan ga ƴan wanka a ƙauye suna neman abin da za su a bakin salati ba kai musu ko da bai kai miliyan hamsin ɗin ba misali za dai karka yi hidima irin wayan nan lokaci zuwa lokaci miliyan ɗaya miliyan biyu dubu ɗari biyar haka ana ana yi mana masarauta hidima Allah ya ce mana to yake cewa wannan Abdurrahman bin Auf duk da ya zamanto ga baiwar da Allah subhanahu wata'ala ya yi masa na kuɗi ga baiwar da Allah subhanahu wata'ala ya yi masa kafin rasuwansa an masa kyauta da gidan aljanna to ya kasance yana zama tare da mu yace ka wa kana ni'mal jari kuma ya kasance madalla da abokin zama ma'ana ya iya zama ya iya mu'amala da mutane wa innahu in qalaba bina za ta yaumi wata rana man taso tare da shi shine abin da ake nufi in qalaba in qalaba shine juyawa ko in qalaba ala wajhi qasra dunya wal akhirah zalika huwa al-khusran ba Allah ya amfani da wannan kalma a Qur'ani ba in qalaba ala wajhi qasra dunya wal akhirah zalika huwa al-khusran mubin Allah ya amfani da wannan kalman ko ko shine aka ce in kalma shine juyawan abu ba manzon Allah ya kamata yana cewa to ba kuma ya muqallibal qulub ko tasbit qulubana ala al-iman ko ba ka ba to kalma shine juyawan ala juyawan abu to shine aka ce wa innahu in qalaba bina za ta yawmin wata rana mun taso kasuwa tare da wannan sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai suna Abdurrahman bin Auf na mun dawo fada ba sai bayan rasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya buɗe masa wannan kudin da da ake gari na hauka malam ko kuma astaghfirullah din wannan sai na hauka ba ko kudin nan da fitan hankali ne hadin ya wannan sai bayan rasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu an taso kasuwa tare da tare da sauran yan uwa shikenan hatta idza dakalna baitahu sai ce da wayannan mutane da abokanan kasuwancinsa ko wayanda suke kusa da shi a rumfuna cewa mu shiga gida namu da aka shiga gida aka dan zazzauna shi kuma bawan Allah sai fadakala fakasala sun makaraja sai dan shiga ya kara yin wanka ka san kuɗi ya dan tsaya maka malam ba za ka iya yanke shawara cewa a rana su uku za ka yi wanka malam an gabar da zuwa za ka iya yanke shawo ka to to idan baka da kuɗi malam ai hatta lissafin ma sabulin ma sai kai ko ma haka bane cewa in nayi wanka so uku a rana sabulin nan ba zai kai kwana biyar ba ko ko ma haka bane to amma an kuɗi ya huda ta malam duk wannan abu za a gaji wasan yara ne to wannan tunda akwai kuɗi malam zai yi wanka da safe zai yi wanka in ya dawo kasuwa kafin a kwanta bacci a ƙara yin wani wanka malam ka gani ko to yanzu ya dawo kasuwa sai ya shiga ya yi wanka sun makara da sannan ya fito wa ataina bi suhfin fiha khubzun wa lahm shikenan yana cewa ya zauna kawai sai ga kwanan da malam mu haka zamu ce amma kamar mu a kasar wannan su sai shine shaba kun tuna kwanakan da ake kiran su suna shaba ko taka yawwa ana ce musu shafa ko taka to irin su ya gaba fito da su amma mu a hausan mu ne yanzu yana kowa zai fi ganewa ka san karatu ana yi don mutane su gane ko ba gaba kawai sai aka fito da kwanukan abinci mala wannan abincin ga hub shine gurasan da ko ga gurasa ga nama su kuntu mala a ga dan waya ya haɗe ne mala a gani ko falan ma wuriya yayin da aka gama aje kwanukan nan gaba daya aka bubuɗe su ga nama ga abinci dubu dubu mana ko sai ga wannan mutumin na suna Abdulrahman bin Auf ya fashe da kuka sai kuka yake hawaye shirke shirke har hankalin wayannan mutanen da ya fara tashi sai wanda daga cikin sai ce da shi ya aba Muhammad ya kai baban Muhammad ma ya bugi ta me kuma yake sa kuka an je san ba wai abincin da ya kawo mai na mutanen bane yasa shi kuka cewa za su cinye mun abinci na wai ne ni Allah an san ya bugar mun wannan dole akwai wani abu wanda yake sa shi wannan kuka menene ma ya bugi ka me yake sa ka kuka fakala sai ya ce alaka rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ولم يشبع هو واهل بيته من حب الشعير yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wafati da shi da iyalan gidansa ba su taba cin abinci daga sha'ir ba kaman ka ce gero tuwon gero shi ne kaman haka za ka fassara shi domin sha'irin shi ne kaman koma bayan abinci a wannan lokaci kamar yanzu ka ce a kawo maka tuwon gero malam yaya za ka yi malam jamilu sai ka dan dan ƙara da kai ko dan ce wannan wannan limayaki ne zai kawo mun tuwon gero ko ba haka ba yake to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da iyalan gidansa ba su taba cin abincin sha'ir ba sun ci sabo shi khubz sha'ir kenan fulawa wannan aha ne sunan gurasa na sha'ir ba ba su taba cin abinci na gurasa da aka yi da sha'ir ba sun ci sun koshi ba abin da ke sa ni kuka shi fala arana akharana bima huwa khairun lana shin babu tunanin wannan abincin nan da ko wannan arzikin nan da Allah subhanahu wata'ala ya kwararo arzikin lahiran mu ya muke cinyewa a nan duniya yace shi abin da yake tsoro kenan anya ba arzikin lahiran shi bane aka kawo mai nan duniya ya ci ya je lahira babu komai domin dai annabin nan wanda shi ne dai aka turo mana to shi fa bai taba cin abinci ya koshi ba na daga gurasa na shahir ba bai taba shi ya koshi ni ga ni mabuyin annabin ne sai ga ni raƙuma na sun huta ɗari biyar suna shigowa da kaya yanzu ga abincin da kuka gani nan a gabana a gaban ku iya kallo mana na masu uzuri anya ba rabon lahira mu muke ce a duniya ba kuwa sai kowa kuma hankalin shi ya shiga cikin shi wannan ne yake nuna mana cewa da ni da kai mu shiga taitaye mu mu shiga taitaye mu lahiran nan fa ba ƙarya ba ce tana nan in ma ba ka taɓa zuwa ba to ka tambayi kakanka shi ya je yanzu da ya je ya dawo ko an shi na alamar tambayar aiki tambaye shi da ya je ya dawo bai dawo ba tambaye babanka shi ma da ya je ya dawo bai dawo ba ai abokinka ya mutu shi ma tambaye shi ya dawo to kai ma an ajiye ka ne a gani za ka tuba ka gyara in baka gyara ba Allah ya ce a gaya maka inna rabbaka la bil mirsad ubangijinka yana nan a madakata yana jiran ka Allah mun tuba Allah ka yafe mana wannan hadisin a cikin wannan babin da muka gama shine hadisi mafi girma mafi haɗari wanda aka dawo hankalin mutane cewa ba kar ya zamanto arzikin lahiran ka ne kake shi a nan duniya domin akwai wayanda Allah subhanahu wataala zai ba su arzikin su na lahiran su a nan duniya su je can su shiga wuta in sun ce ai Allah mun yi aikin alheri a duniya sai a ce ai an sakan ya muku ba wa kun caccanza kaya ba sahabbi ba kun sai wannan takalmin na dubu biyu da ɗari uku yawa a gani ko ka gani ko shi ai yana daga cikin aisa kai yan naku ai shi ne aka fatan ya muku a rabu da an biya ku tana can duniya sai kun zo nan ku sha wuya to wannan hadisin in ya karantar da mu wani abu cewa mu kara gyara zaman mu mu kara riko da addinin mu da karantarwan addinin mu kar mu yadda duniya ta ruɗe mu za ka iya ma wani dariya yau gobe ya zama kai ne abin da za a yi wa dariya ne saboda haka a hirtinka tun a hirtinka Allah mun tuba Allah ka yafe mana babu ma ja'a fi asma'i rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mun gama wancan babu yanzu mu shiga sabon babi fil alida wannan babin zai karantar da mu wasu daga cikin kallon wasu dan baka zaka san sunayen annabi gaba ɗaya ba wasu daga cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na so zaka yi mamaki na ce wasu ko domin ko me da la'ili ya kawo ɗari biyu da guda ɗaya ne ko ba ka bane ɗari biyu da guda ɗaya ko wani abu makamancin haka to akwai malamin da ya kawo su ɗari biyar da wani abu a nan unguwan akwai bawan Allah da ya rubuta sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a su dubu daya shi ma in ya matsa gaba zai ga wanda ya fi shi to da haka a aran ma Ibrahim da aran ma Aminu aran ma Aminu Ibrahim dan makunki ai yana da sunaye su dubu ɗaya ne na shi duka sunayen Annabi Muhammad kaga a jisan da zamu karanta yanzu ai har mu gama ba za mu karanto dubu ɗaya ba ko ba haka ba ya sa muke fara wasu daga ciki ko littafi in za mu fara sai mu ce littafi ne da yake karantar da mu kan wasu daga cikin ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi ɗabi'un annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da za a tara tekun duniya gaba ɗaya a wuri ɗaya ya zama shine tawada bishiyoyi na duniya gaba ɗaya a zama da su su ne alƙalami za ka yi ta rubutawa ba za ka iya gamawa ba ka san me yasa saboda shi ne Allah ya faɗa ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai dan kana lalle kai annabi na kana kan dabi'u masu girma dabi'u girma tunda Allah ya ce masu girma ne ku kasan ba kanana bane ba kadan bane ya sa muke cewa wasu daga an gane wannan to wannan babu shine babu ma ja'a fi asma'i rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama babi ne da zai karantar da mu kan wasu daga cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisin na babin yana farawa da kaman haka malam yace haddathna sa'id bin abdurrahman al-makhzumi wa ghayru wahid qalu haddathna sufyan an az-zuhri an muhammad bin jubair bin mut'im an abi qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماجد الذي يمو الله به الكفار وأنا الحاشر الذي يهشر الذي يهشر الناس على قدمه وعلى الآتي والآتب الذي ليس بعده نبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي wannan hadisin yana farawa da kaman haka babi da zai karantar da mu wasu daga cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Suyuti yana cewa imam musulmi yana cewa na rubuta a cikin wani littafi nawa mai suna da la'ilin nubuwa sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama guda ɗari biyar ba mu faɗa ba bayan ko wani ya rubuta guda ɗari biyar ta jama an kawo shi wal qa'ida wani malami yace wal qa'ida anna kasratul asma tadullu ala sharafin musamman cewa duk in akwai ka'ida guda ɗaya da larabawa suke amfani da ita suka ce duk lokacin da kaga abu kwara ɗaya ne amma yana da sunaye daban-daban daban-daban daban-daban to alaman cewa wannan abin ɗaukakke ne mai daraja ne mai daraja ne mai ɗaukaka ne wannan abu sai ya ce da hausa sunan shi waya da larabci sunan shi mahmuna da su da yare kaza sunan shi kaza da yare kaza sunan shi kaza da yare kaza sunan shi ne yana da daraja ko ba haka bane Allah ya ji mana hadisin yana farawa da kaman haka malam yace malam Tirmidhi kenan yace haddathna Sa'id bin Abdurrahman al-Makhzumi malami na mai suna Sa'id dan Abdurrahman al-Makhzum al-Makhzumi da shi da wasunsu duk sun karantar da ni wannan karatun da zan karantar da ku ni ma musulmi ba قالوا كذا يشي قالوا ذكر سنشي حدثنا سفيان مالا سفيان شي كران تدسي عن الزهري شي ما سفيان دين يا سامو daga wurin malamin sa ne suna Imam Zuhri shi ma Imam Zuhri ya samu wannan karatun daga wurin malamin sa ne suna Muhammad bin Jubair Muhammad bin Jubair ya samu wannan karatun daga wurin babansa a gani ko shi wannan Muhammad bin Jubair din nan aka ce sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam wa kana abuhu min ashrafi min ashrafi makka wa ru'asaiha babansa da yake ya samu karatun daga wannan baban nasa aka ce babansa ya kaga shi sahabi ne sannan mahaifinsa ya kasance daga cikin manyan manyan jagorori a garin makka kaga ba karamin mutum bane ko ba haka ba sai sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yarukum fil jahiliyya ya rabu da islam haka ma kala sallallahu alaihi wasallam yace zababbu a cikin lokacin jahiliya kafin zuwa musulunci to har da zuwa musulunci ma za su zama to zababbu matukar sun yi imani da Allah da manzon me wanda yake nuna wa musulunci yana recognized musulunci yana tabbatar da kima da darajar masu daraja ba za ta wannan wannan shine ne unguwanmu musulunci ce a girminka in dai an ba shi mukamin ka girmama shi ka mutunta shi ba shi bane wancan hadisin ko mazalar da ka haddace mazalar Allah alaihi wasallam yake cewa alaikum bisami wa ta'a ina umurtan ku ya ji da jayya in dai an ce wani shugaba ne ba gan hadisin ba malar da ni hadisin yana na cikin arba'un nawawi cewa alaikum bisami wa ta'a ina muku umarni da ji da biyayya wa in ta'ammara alaikum abdul habashi ko da ko za a sanya muku bawa ne bawan ma baki bakin bawa dan afirka a ce yanzu shine shugaban ku kawai ku masa biyayya ne kawai san wata san wata ji da biyayya haka manzon Allah ya karanta saboda haka musulunci ya tabbatar da girmama wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi girma ba za ka ce wannan bawa ba ne ko kuwa mata na ne wata zama ciyamar shi kenan kuma sai ka girma mata sun sun da girma mata in an dawo daji kuma ba shi kenan kan mai gida ne amma ba za ka zo wasu sun taba garga mata tsawa ka ce hin ya ba ki gama mun ciwo ba ki gama mun miya ba ya kace don wani kan waje sai ma an kaje kai mata haka a ofis ka san matsala zai yi ba nan na sai cewa masu gadon ta shi ke nan kawai da ta musu haka kawai sai ga su biyo mutum mara ko kamar ka zo ka tsinta ba a matsayin ka ne mai gida a san kire da yajiya ko ba ga san kire da yajiya a mai gida yau kai ne ta na zo wucewa na ce da yanzu biyo na gaya yanayin aikin ina kuma wani abu da zan iya kama miki ma na kama miki kai yan zauna dan sha iri a dan sauko mai dan mila ke dan sha to shi ke na tafi gida tana dawowa gida da su na gaje ka ka gani ko ko haka abin yake ko da kanin gani Allah ya bashi wani daukaka aka ta kaga to ai kan ne an gani ko kai ko da dan ka ka san ke aka ce ka mutunta shi shi kuma dan naka in ya zo ya sun da kai wurinka da ya zo daga can ya da duniya da ya zo gaban ka shi ba gwamna bane kai baban kai ne gwamna amma kun sai ka dan jalin baji sai ya aiki sai ya baba lafiya ne shi komai dai lafiya lafiya ko ne lafiya mutanen yanki kaza suna son a mutu aikin nan nasu a duba a gani kin mai wanda Allah ya muku a musu sai to baba shike an gama
kai ma yanzu ka dan zama wani babba yanzu ko ba ka bane saboda mene daraja fahimta kuma shi in yana da tunani zai yi saboda ba ba kai sai baban ba ka ce a ba ni kuɗi bane sa aiki daga cikin wajibai shi ne kace to mutanen yanki kaza sun zo ta wuri na a musu aikin da na ganin nan nasu da suka yi in shi kenan kai ma ka zama wani mukami ka fa gwamnan garin ka umarni kai ma kawai sai fitta an gani ko to shine wannan yana daga cikin manya-manyan jagorori a garin makka kala yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna li asma'an manzon Allah ya ce ni din da kuke gani ina da sunaye sai sa aka kawo shi na kira ina da sunaye kaga in aka ce ina da sunaye ba iya take ko kaman kai ne ka ce ai ina da kudade kudi ɗaya ne kudi biyu ne da yawa kenan ko kuma zan da ce inna li asma'an ni ina da tarin sunaye masu yawa kaga na ɗaya ana muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ni ne wanda ake kira da suna annabi muhammad wa ana ahmad ni ne wanda ake kira da suna ahmad wanda ake yawan jabo da zuciya a gare shi an gani ko wa ana almahi ni wa ana almahi ni ne magi alladhi yammu Allah bi al-kufra alladhi yammu Allah bi al-kufra wanda da ni ne Allah yake shafe kafirci kuma Allah ya shafe kafirci da annabi ja garin maka ba bautan gumaka ake yi ba daga zuwan annabi Muhammadu yaya kaga garin an tsarkake shi ko ba ba kake ji ba a cikin ɗakin kaban da kake gani ana zagayewa ana labbaika Allahumma labbaika din nan ko gumaka ne a ciki wurin ɗari uku da sittin duka an zagaye ɗakin da shi kowane rana wai a wurin su akwai gunkin da yake da wannan ranar kowane rana akwai Allah ranar shine ubangijin wannan ranar ko da ka sunan shi za a kirawo a tsugunna a wurin shi ana abin da ke shi amma da nan Muhammad ya zo ba dukkan yanzu aka tabi da mani kawai a ɗakin Allah ne za a kawo wannan shaidan shi duk aka cire ranar fatan maka ranar da aka ci maka da yaƙi ko ai a wannan ranar ne wani mu'jiza ta manzon Allah ta bayyana ko ba ba kafin ɗakin kawo yana da tsawo ya wuce ɗan nan kaɗan ko na ya wuce nan ko tunanin ka zai kai kan wani na bene ɗaya hawan bene ɗaya ɗakin kawa ya kai bene ɗaya na zai kai bene ɗaya ɗakin kawa don wani kara mu wannan ɗakin da kake bai ɗakin kawa ya wuce bene biyu hawa biyu ya wuce bene hawa biyu kara kallon shi sosai za a ga wannan ɗakunan da ake gwanda suke saman nan ake za wasu suke shiga ɗin nan in ka kalli saman ka'aba za a ga lebur din gidan sama wurin gidan hawa na wurin uku na hudu ne wannan wurin da kake dakin hawan shi da kake gani mujidin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna a wannan ranar malam kan go akwai wasu gumaka wanda an sa sun sama sama ne malam an yi an yi aka koma an kasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Imam Ali kakanin kafara na ka sharo mayu kawai sharo su haka kawai Imam Ali ya kalla ta san kafara Allah malam abun wasa ne ya kalla annabi ce ni nace sallallahu alaihi wasallam Imam Ali yake fara yake da na taka sai ga ni ga gumakan har nake ganin da zan sa hannu a sama zan iya taɓo tauraro ka ƙara duba hadisi abin da zamu barka a nan kenan ka je ka ƙara duba hadisi malamin ne ka gani ko to wannan halittar zai ce da yake da mutane ƙara duba hadisi yace da zan kawo tauraro zan kawo kai dai ka san yanzu mutum ya sa kafa ɗanka ya iya taɓo abin da yake gidan sama mai hawa ɗaya ka san ba karamin abu bane ko to balin na hawa biyu ko fiye da hawa biyu ka san annabi ya wuce to shine yake cewa wa anal magi ni ne magi ma'ana ne shafewa daga almau yamhu Allah ai Allah ya bayar da kalmar Qur'ani yamullahu ma yasha'u wa yusbi ko Allah yana shafa abin da ya ga dama ya tabbatar da abin da ya ga dama to shi ne wannan almahi ke ni ne mai shafewa wanda allazi yamullahu biyal kufra da ni ne Allah yake shafe kafirci har yanzu daga cikin sunana wa ana al-hashir ni ne hashir mai tattarowa Allah ta sa mu cikin wanda annabi zai tattaro ya aljanna da mu mala kada Allah ya samu abin cikin mai muka aikata da mun zo ko a ce yalla yalla yalla aljanna kawai mala ah Allah ma tawagan annabi wasa ne ina mala Ah, yanzu ka yanzu a Najeriya idan ka biyo tawagan shugaban kasa za ku shiga wurin taro za a ci aka tsaya za a ce ka tsaya ina mamin da ka zai kai shi wanda ya ce ka tsaya daga ranar ma ya bar aiki daga ranar ya bar aiki Allah ya ce mana to maza Allah ya ce wa ana al-hashim ni ne mai tattarowa allazi yusharu an-nasa ala qadami wanda za a tattaro mutane a kan kadami kowa zai zo kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai fito ranar lahira shi kadai ne zai iya jagorantar mutane wurin Allah ba kowa ya san hadisin ba a je wurin wannan annabi ya ce wayo ta kaina nake yi ma nafsi nafsi nafsi a je wurin wannan ya ce kai no ta kaina ni nake yi. ana zuwa wurin annabi isa annabi isa ya ce ba mai wannan ranar sai annabi muhammad da kun ce ku gaya masa kawai yanzu magana za ta kare kuma haka ne ana zuwa wurin annabi muhammad shi ba zai faɗi da wancan annabawan suke cewa ta kaina nake yi yau ba annabi muhammad kawai zai ce wannan ranar rana ta ce ma'ana kamar yadda ya faɗa da larabci ana laha ana laha ana laha ni nake da wannan ranar ni nake da wannan ranar sannan zai je ya faɗi ya yi gaisuwa irin gaisuwan da Allah kake ya sani ya faɗa wasu kalmomi wanda Allah kake ya san wa'annan kalmomin Allah ya ce ta gayo ba ranar su jiga bane kashe ka gani ba banda annabi waye Allah zai mai wannan ya yi sujjada ne yana gaishe da Allah Allah ce yau ba ranar sujjada ba ne ba ranar tashi tashi daga kanka me kake bukata annabi ya ce ceton al'umma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce jikan baka jikan baka to daga nan shi ne ba za a fara misali shi na nan wani annabi yake gaya maka wa ana alhashi ni ne mai tattarowa wanda ni ne za a tattaro mutane a kan garin gida kowa zai karfar mana zai kira nan masu cewa ba a cin alfarma ko ba a cewa dan alfarman annabi ranar lahiran ka ce kai ba kafin ka ga in ba a yi gidan wuta da kai ba Allah mun tuba Allah ta yafe mana sannan ya kara cewa daga cikin sunaye na wa ana al-aqib ka gani ko ni ne aqib karshe kenan abin da ake nufi nan Allah ya kara bada cewa al-aqibul ladhi laysa ba'dahu nabiyyun ni ne karshen da ba karshe na babu wani annabi saboda ka duk wani mutum wanda ya zo yanzu ya ce shi annabi ne ba ma zai ce wa shi Allah bane ko ya ce kai Allah ne ba a ya ma ce shi annabi ne musulunci ce ka ce ƙarya yake girmansa ko darajarsa ko ɗaukakarsa kai girme ka ka ce ƙarya ne babu wani annabi bayan annabi Muhammad babu balan na ce shi Allah ne sai ka ce ka fara hauka an gani ko haka muka karanta da yaran mu cewa duk mutumin da ya ce maka shi Allah ne ko ya kalla wani ya ce wancan Allah ne ka ce mai mawa kashi ne domin Allah subhanahu wataala yana da ya faɗa siffa ta ubangiji ko ta allanta a karatunka na farko da ta haddace shine kul wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad shi Allah shi dai ɗaya wanda shi ne kuma ake nufi da bukata shi wannan wanda yake shi Allah ne in yana bukatar wani abu za ga ya kirawo wani abokin shi ko wani mutumin sa ko wani mai gidan shi yake da Allah yana bukatar a yi min kaza a gidana ko a sai min kaza ko ba haka bane ba haka bane sannan Allahu samad lam yalid shi bai haifa ba ba haife shi ba shi wannan mutumin da ya ce shi Allah ne ba a yi wani shakai ba to daga nan ya nuna cewa shi ba Allah ba ne ko ba haka ba yanzu faɗa ne ya ce shi Allah ne ya nuna cewa shi mahaukaci ne ba sani mahaukaci na ne ya nuna cewa shi mahaukaci ne ko tunda an haife shi shi kuma Allah ya ce siffa ta allatan shine ba a haifa ba ba a haife ka ba baka haifa ba baka haifa ba ba a haife ka ba to shine siffa ta allatan to shi wannan da yake kai Allah ne ko yake shi Allah ne ka duba gani an haife ka ne sai an hai- an haife ka kuma yace ya nuna kai ce kai Allah ne to ya mai da kai kai mahaukaci ne kamar da shi ma mahaukaci ne lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan shi kuma bai da wani jini a cikin sarautarsa bai da wani wanda za a je a yi kamun gaba da shi a ce a'a Allah kan kashe wani ya bar shi tukuni ya rayu bai da shi Allah bai da wannan a ce kuma a'a, in Allah zai yi ruwa a ce a kan a yi ruwan saboda saboda shi ubangijin kasan baya so a yi ruwa ruwa ya ci ne kasa ya Allah ya ce wannan siffofi ne na Allah ta sannan kuma siffofi da ake ganewa kuma har ila yau cin abinci duk mutumin da kaga ya ci abinci to ba Allah bane duk mutumin da kaga ya sha ruwa ba Allah bane duk mutumin da kaga ya tsugunna yayi bayi yayi fitsari ko yayi bayan gida to ba Allah bane duk mutumin da kaga yayi bacci to ba Allah bane duk mutumin da kaga kuma ya mutu duk mutumin da kaga ya mutu to ba Allah bane shikenan in ka rike wannan to za ka hutar da kanka daga wahalhalu masu tarin yawa da wani ya zo ya ce maka ai wani ya ce Allah ne shi Allah ne sai ka ce ai mahaukaci ne ai wannan dama tin tin tin garin ya zaka ce ai Allah ne ya gaya mana a Qur'ani kaga ai tin tin da ai wani tin tin mun gane mahaukaci ne to dan ya faɗa zai ma faɗa muku abin da ya fi wannan me yasa an ce saboda hauka yake saboda shi Allah ba a haife shi bai haifa ba shi ko da yake wannan ba an san shekarun shi ba to da ka'ida ne wannan da shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa ana al-aqib ni ne na karshe wanda wal aqib alladhi laysa ba'dahu nabiy wanda karshen sa babu wani annabi bayan ni da kan din nan ba wani annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma ina ganin abin da za mu iya ɗauka kenan a karatunmu na yau abin da muka faɗa ne dai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya bar lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana za a yi hakuri saboda muna da uzuri ne yau to dole za mu dan takaita karatun saboda mu samu dama mu ce wayan nan wuraren uzurin in muka ce za mu ja karatun har zuwa lokacin da muke gamawa din zai zama abin nan haka amma yanzu dai mun samu minti arba'in da biyu zuwa arba'in da biyar yanzu haka to kaga dan a sauran lokutan kawai za mu amsa tambayoyi sai kuma mu yi sallah inda san Allah subhanahu wataala an gane wannan ko abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bani lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana innahu waliyyu dhalik wal qadiru alayhi ni'mal maula wa ni'mal nasir assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh idan akwai tambayoyi ɗaya biyu uku sai mu ansa in babu za mu hakura haka sai mu nemi miki da suna ni sallah duk da in akwai mai tambayar ya biyu bismillah kuma su tambayi bismillah bismillah mutum yana shafa yi to sai ya kara zama hukuncin shi kake nema yanzu ko to ai ai kai ya kamata ka an samu wannan tambayar ne yanzu me ya faru to mala adam me ya faru a sallan nan ƙari ne ko rage a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. mutum ne ya zo yana yin sallah ta shafai da ya raka a ɗaya sai ya zauna ya zama tayya ya yi sallama yana sallamewa sai ya tuna kai raka a ɗaya sai ya tashi malam sai ya ƙara sur ɗayan raka ya yi zaman tayya ya yi sallama to wani ne wani hukunci zai yi ya yi rage tare dubawa ne hajji malam sadis ya faɗa ya yi ƙari ne wannan zaman tayyan da ya yi a wannan wurin da wannan sallaman da ya yi a wannan wurin babu saboda haka ya zama ƙari ce na wurin saboda haka hukuncin ƙari kuma a cikin sallah menene muka faɗa na'am ba'adi shi kenan ka an samu ya tambaya ai haka ake yi kar ya zama to karatun da kai sai ka je ka a in ka yi karatu to wannan karatun hake son ka rika amfani da shi kar ka yi na mutumin da mahaifina ya bani labarin shi ko wani wani bawan Allah ne yana yin karatu wurin mahaifinsa ya yi karatu sosai na jitan hankali wannan bawan Allah har zuwa lawal amma idan ka zo ka tambaye shi ala gafarta mana menene hukuncin mutumin da ya manta da wani wuri a nan hannunsa bai wanke ba abin da ake ce walluma sai shiga Allah ɗin gida ne sai shiga yaje wurin baban shi sai ce baba ana tambaya ne a waje an ce menene hukuncin mutumin da ya manta bai wanke wani wuri a cikin hannunsa ba. sai baban zai ce hukuncin shi yadda muka karanta da kai zai wanke sai ya ci gaba sai ya ƙara fitowa sai ya zuce malam ya ce hukuncin shi shine kaza da kaza wata rana abin ya yi ta ba ya ce kai karatun da nake yi da kai su ne za ka rika ɗabbakawa cewa ai ta karanta a littafi kaza in mutum ya yi kaza hukunci da kaza ne shi ne za ka rika yi ba wani tambayar da aka ma ba sai ka shigo wuri na ka yi tambaya Allah ya ce wani tambaya wa alaikum assalam wa rahmatullah sunan Allah al-jabbar wai wai wai wai wai wannan suna na Allah subhanahu wa ta'ala al-jabbar yana da fasa'i sosai ana amfani da shi wurin tilasta Allah yana amfani da shi wurin tilasta bawansa ne abin da yake so ko da wannan bawan nasa baya so an gani ko saboda mene kudura da irada ta Allah subhanahu wa ta'ala ko ba ka so gani to haka Allah subhanahu wa ta'ala wannan suna yana da yana da kasai sosai malaman malaman littafi suna suna littafi da shi su fitar da wasu abubuwa a kansa haka sai ai amfani da wannan sunan na isminsa al-jabbaru wurin abu Allah subhanahu wa ta'ala ya tilasta ma wani ya aikata abu kaza yanzu misali kana jin wani bashi ka bi shi ka bi shi ka bi shi ka bi shi ya biya ka bashi ya ki ya biya ka bashin ka za ka yi ɗaukar sunan Allah al-jabbaru na Allah ya tilasta shi wannan bawan ya biya ka bashin ka Allah kuma zai maka sai Allah ya yi maka an gane da Allah yake yi ko to akan yi amfani da sunayen Allah ka duba cikin sunan Allah wanne ne ya dace da buƙatar da kake da ita sai ka ɗauka sai ka yi amfani da wannan sunan kai ta kiran sunan Allah da shi kai ta kiran sunan Allah da shi sai ka gaya wa Allah subhanahu wata'ala sunan kamar yanzu ɗalibin ne ɗalibin da yake neman ilimi sai ya amfani da sunan Allah na al'alimu al'alimu al'alimu al'alimu al'alimu al'alimu ko ya masani ya ya alimu ya alimu ya alimu ko al'alimu ma ba tare da yawon da ko tunda wasu akwai tsakanin malamai akan ban sanin shiga da koyan nan matsalolin akwai wanda suke ganin in za ka roƙi Allah da sunayensa Allah ka rasu sanki za ka roƙi Allah da sunayensa za ka yi amfani da ya unnida ya tun da kamar ka ce ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim to ka zo kamar irin wayannan ya wanka ce al-alimu sai ka ce ya alimu ya alimu ya alimu ya alimu wasu malamai suna ganin ba sai ka yi amfani da ya unnida ba kawai za ka yi amfani da sunan Allah ne al-alimu al-alimu al-alimu al-alimu al-alimu al-alimu al-alimu al-alimu Allah ka sanar da ni masu neman kuɗi ne yan kasuwa sai su yi amfani da sunan Allah wanda sun fi sani sun fi sanin wannan sunan da za su amfani da shi kai sai su ta sai su ta ka ga in kasuwa irin ha ha kowa ya buku da kunne irin ya ji wannan wani suna ne eh ka gani ko yawwa ai ku kun fi da sani ka ga mana ya fara faɗa ko arzaku kamar ba shi bane duk da shi ma ana amfani shi an razzaku ana amfani da shi wurin neman Allah subhanahu wataala ya azurta ka ne Allah ya azurta ka Allah ya kawo kuɗi a gani ko ko kuma shi wannan sunan kuma yana da wani hasa'is ne malam lokacin da kace Allah subhanahu wataala ya azurta ka Allah sai ya ne ko Allah ya kawo ma kuɗin ko sai ya baka haƙƙi yara malam sai wa jewa malam ba arziki bane wani ba neman haifan yake yi ba samu ba ko ba gaba ne ba kan da Allah ya sa matan ka zarga yi wayan uku uku malam ka gani da ka da da na yi rago ko kamar to bakwai shi kenan sai ya karo kishi ya kawai malam ne shi huta ka gani to a shi sannan kuma ana amfani da shi ismin arzazzaq din na na abinci ko da wata kaga wa fi samai rizqukum wa ma tu'adu kaga wannan rizq a nan wurin yana ana magana a kan ruwan sama ne kaga ruwan sama ma arziki ne to za ka yi cewa Allah ya arzuta ka sai Allah ya zubo da ruwan sama kawai ta gidanka malam sha ruwan ya cika gidanka duka arziki ne ka gani ko to amma mafi yawancin sunaye su ko sunan Allah da 'yan kasuwa suka fi amfani da shi wurin Allah subhanahu wata'ala ya taimake su akan kasuwancin su shine ismin Allah mai suna yau ba ka gani da kallon wayan shi ma shi ne sunan Allah subhanahu wata'ala al-fattahu eh shi al-fattahu mai budewa mai budewa da ka buɗe kasuwanka kawai Allah subhanahu wata'ala ya buɗe kustomomin su zo kawai ayi wawa kawai a gama kawai a wuce wurin ko ba gani ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa ko rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin al fattahu kenan haƙi dan kasuwa ko yan kasuwa ko da ta jan wannan sunan su ta ja da niyyar Allah subhanahu wataala ya buɗa musu me sauki ne a wurin Allah ya buɗa maka shi Allah ba ku yake jira ku roƙe shi da yi muku to amma matsalar mu mu sai mu kiro kan sai mu je muna kallon TV ko muna kallon wani abu ko mu tsaya a wajen mu ji labari shi amma in ji har zaka ci gaba da roƙon Allah kana roƙon shi kana roƙon shi kawai zai yi maka shi haka Allah ya yi wani tambaya wa alaikum assalam malam jamil yana sallah to idan a sallar nafila ne za ka yi bismillah amma a sallar tafarar ba sai ka yi bismillah an gane wannan ko ai za a ga masa sabanin malamai akan fara ma karanta fatiha da bismillah da wasu malamai ko wasu sahabbai ma suna ganin manzon Allah baya farawa da bismillah wasu na ganin yana farawa da bismillah an gani ko za a ga akwai hadisai mabanta juna irin wa'annan haka ne amma Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu ya gabatar cewa ba za ka fara da bismillah ba ko da kawo za ka ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din kenan duk wani ne gun mazhaba ta malikiya za ga baya farawa da bismillahir rahmanir rahim amma za ga wasu kuma malikawan ne amma suna farawa da bismillah ko kamar maulan mu shu Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala an ba maliki ne cikakke amma kuma in zai fara karatu yana farawa in zai fara karatun fatiha a sallah yana farawa da bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin shi yana ma farawa ne gaba da hada bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim har zuwa karshen fatiha da me yasa aka samu wannan sabanin shine bambancin ruwayoyi ne an gani ko bambancin ruwayoyi ne akwai ruwayan da suka tafa kan cewa bismillah aya ce kwara ɗaya a cikin suratul fatiha an gani ko aya ce a cikin suratul fatiha idan ka koma gida ka dauko qur'anin ka kamar wannan irin wayannan ka duba za ka ga bismillahir rahmanir rahim sai a sa maka number 1 ka gan shi bismillahir rahmanir rahim number 1 aya ce ko daga tunda ku aya ɗaya ce idan kake mutum ba zai karanta ba kenan ya bar wani aya a cikin fatiha an gani ko idan kuma mutum yana karanta warshi ne za ga warshi bismillahir rahmanir rahim ba aya bane a wurin an gane to wannan shi ne sabanin cewa to idan ya zama to aya ne ba ko kuma makaranta ba saboda kuma wannan shawa mata jari ne shi ba malike ne sai ya zama to in zai fara yana farawa da bismillah tunda babu cikin sabon gaba ɗaya babu wanda yake kun wanda yake bismillah sannan ta baci to tunda sallah ba za ta baci ba to in ta zama to aya ce ba ka ka tsallake ki ne yake kuma makaranta saboda ka za ga wasu malaman musamman iyayenmu za ga za su fara za su ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ko ba ka ba yawwa to wannan shine bambancin yana da matukar muhimmanci mutum yi karatu shi yasa muke ta kokari dai mutane su yi karatu ne in ba kai karatu ba za ka gane wannan ba sai kai ta ganin wani yana yin bismillah wani baya yi kaga wannan ko bai yi ko dan kauye ne ko ko irin dan gargajiya ne ko wani abu makamancin haka za ka ko malaman saudiya za ka suna kan da bismillah ko
ولكن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ko ba haka ba to wannan shi Allah ta'ala alam
ina gana abin da za mu yi dauka kenan a karatu mu na yau abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi ni'mal mawla wa ni'mal nasir assalamu alaikum wa rahmatullahi اللهم برحمتك الواسعة أمنا واجعلنا شر ما همنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا كريم واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأئمة المسلمين الأحياء منهم والأموات وثابت بيننا وبينهم بالخيرات رب بشير وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله